وقيل إهداهما فاستمعا وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرغول والمسغل ومن يؤدى كأبيه واجبا له الرجوع إلا واجبا والواجب التبعي والواجب التبعي الإتيان كالواجب الشرعي لا نكران والحمد لله على التمام بالبدء والاختتام والتواني ثم الصلاة مع سلام الشاهدون على النبي وذاته وتابعي عبد الله. To, to sai kuma ƙa'ida ta wato alƙur'atu, wato ƙuri'a. Wato ƙuri'a ita ma tana daga wata ƙa'ida daga cikin ƙa'idodi na malaman hukumi. Malamin ta tusta amar alƙur'atu, ana aiwatar da ƙuri'a domin shari'a ta zo da halaccin yin haka, ta zo da ingancinta. Kamar a kisa na ta suna maryam Allah ya kama ta kuma kun da dai yin rubuna kalamuhu ayyuhu ya kafulu maryam wato kuri'a ce wadda aka yi kamar a kisa na ta annabi Musa alaihi salatu wasalam fasahama fakana min al-mutahaddi wato kaga fasaha shine suka yi kone su kuri'a tsakanin su kuma haka nan ya zo cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai ta yi tafiya to a tsara a bayyana misali manzala suna gama yakan yi kuri'a tsakanin matekunsa to don haka kaga ashe shari'a ta zo da halaccin kuri'a to wata kuri'a din nan shi ma shi tuta mana kuri'a ana yin amfani da kuri'a inda da mubahami nan da abu wanda yake rufaffe abin da ya zama an samu rikici an samu ishtibashi al'amarin da ya zama ya rikita to ana yin amfani da kuri'a kamar idan aka ce ga abubuwa guda biyu sun rikice an kasa cancancewa tsakanin su to sai a koma zuwa ga yin kuri'a a nan amma da sharadin kada kuri'an nan ta fito wato a irin mafita ta caca a'a kada ta fito a wannan misali inda za a yi amfani da kuri'a shine kamar yanzu ga misali ya zama wani abu ne ake so za a raba shi ko muka raba ko wata watan da muka yi to sai ake so to a yi a zaɓa kowa ya zaɓa ko kuma wani al'amari ne za yi muke son waye da farko waye da shi waye da shi to shi kenan ya za a yi muka yi wa rusuma kowa ke barwa kowa to a nan sai a bar da guya eh ko kuma ko da shi ne za a yi domin a tawo shi ne ya alabi wata kawai shi kenan sai a zuba wannan ana zubawa shi kenan sai mu aiwatar da kuri'a tsakanin mu shi kenan wanda ya samu na farko wanda ya samu na biyu wanda ya samu na shi kenan yana ana mata an gane ko kuma wani abu ne maka raba to kowa yana son shi ne fara zaba shi ne fara zaba sai a yi kuri'a shi kenan ko shi kenan wanda ya mutu a kanka shi kenan sai fara zaba ne ko kuma a wannan abu da muka raba sai mu sa misali ko sunaye ko kuma wani ya zo shi ya san cewa ne da Allah ka ga gajacin wani gajacin wani ko ga mutu wani ga mutu wani da Allah zuba wani wannan abu ɗauki da gida ya saka wani rigida ya saka wani rigida ya saka wani shikenan kawai shikenan kaga da an wani ishtibaki to ana amfani da irin wannan kamar yanzu da misali da maza suna yake cewa da mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah ko da sai su goyi amma to kaga ashe a cikin idan aka samu mutane wato waɗanda suke wato ainihin kwauro da junansu kowa ya ke bawa wani bawa ɗaya a cikin abin da yake jahili a shari'a kuma ya zama cewa matsayinsu ya zama daidai da daidai kuma ba yadda za a yi su su biyun su aikata wannan abu dole ɗaya ake ɗaya ne zai in ɗaya ya yi sai ɗaya ya rasa to a irin wannan shine ake sai a yi kuri'a kamar shi kiran sallah ne ɗaya ake so zai yi kuma wannan ya cancanta wannan ma ya cancanta to sai a yi kuri'a in aka kuri'a duk wanda ya samu to shi kenan sai zama shi ne zai sai ɗayan ya haƙura amma sharaɗin kuri'ar ya zama sun zama daidai da daidai kar ya zama ɗaya ya fi ɗaya kamar yadda zaki sallar sai ya zama sha'i wannan malami ne wannan ma malami ne wannan ya iya kiran sallar wannan ma ya iya kiran sallar amma wannan ya fi murya wannan shi ko murya sa a nuke take to ai a kiran sallah ana son a samu sulita a samu mai gogon kai to a raba wata murya ya ci ba hamayya mutukar aka samu wani fifiko ko ya ishe to babu kawai shi kenan wanda ya gabata wanda ya gabata shi za a gabata wanda ya fita shi za a gabata domin me kar a yi ƙuri'ar kuma ya zama wanda ya cancanta mu kuma shi ya ɗauka wani bayan mafi ya rufin fiti ba ana yanci ana yanci addini da kullum ana gabatar da al'amura ne bi ahliha ana jinjina al'amura ne ga ma'abokin saboda haka sai an san dama kowa ma aka sa akan wannan al'amari ya yi daidai a limanci ne za a yi to yaya za a yi kowa wannan malami ne kowa ma ina so kuma kowa ya daidaita kuma kowa ya cancanta da ya zama din kenan sai a koyi a nan haka nan ko wani shugabanci ne a ainihin wato wato jagoranci na addini inda anan ne ake ake munafasa din to shikenan duk irin waɗannan sai a koyi amma idan ƙuri'a kuma ta zama ta fito a siga ta caca to wannan kuma ba a yadda ba ya zama caca kenan kamar abu ne wanda muka tarayya ni da kai a kansa shikenan to idan abin za a raba shi a raba shi biyu aka raba biyu ya halatta mai kuri'a wa zai fara zaba ya halatta amma idan aka ce a a raba uku ko wanda kike dai da kuma ai kuri'a akan biyar a ga waye zai kara to wannan kwanciya ce ake kenan caca ake sai ka ga ya karu sai kuma toye shi kenan to wanda ya manufi ne caca to ba za a yi kuri'a a wannan hali ba na ba ta gane ne ka ko yawa من الهبوط a daga al'arga abubuwan da ke haƙoƙi haƙƙi ne na kowa an taru za a yi sallar janaza an ce asubai su za su yi to sun zama duk ƴaƴansa ne waɗannan kaga suna daga asubansa dukkanin su malamai ne ka gani kowa yana da ilimin da zai yi sallar baka wani bai fi wani kusanci ba da mamacin nan kuma kowa ya ke bawa kowa sai a ci kuri'a wanda kuri'a ta ya samu kuri'a shi ke rashin shiri babu kyau sunan amma idan an ce a wannan ne ya fi cancanta domin shi yake da ilimi wancan kuma ba shi da ilimin ma ya sallar to kaga ba wannan cin kuri'a wannan din shi bai kira ga bakar kuma eh to shi ne kaza ta da shi aka hakkin sa ne amma tunda wannan ma yana da haƙƙi to sai a gabatar da shi tunda ya fifice shi ba sai aka ba shi da haƙƙin ba أولاد ko التزاوج kuma yayin masu wato ai masu tseniya an samu tazamu ta inda in wannan yayi dole wannan ya rasa kamar shi misalin abin da muka bayar na shi kiran sallah din ko sallar janaza inda sallar janaza ne ba za a dace da ku biyu ko ku ku biyar din duk shi ya ku limanci ko kuma dinga mu kula bayan ku ba dole ɗaya ne zai ta ga wannan zan fata kana dole ɗaya zai yi. to wannan ya ce ba wannan wannan ya ce ba wannan to sai ku ri'a na ku ri'a shikenan sai ya zama an yi amfani da kuri'a a wannan a wannan hali وإن تساوى العملان idan an yi ka to amma cango wa ita sawar amala ne mara yace idan an yi ka guda biyu suka zama sun daidaita wanda kuma suna daga jinsi daya Sama'a wa fi'ila wahidin wanda ya zama ayyukan kuma sun haɗu da aikata guda ɗaya. Abu na guda biyu wanda suke jinsi iri ɗaya wanda suke daidaita da aikata guda ɗaya. In an yi ɗayan to zai iya tsaya a matsayin ɗayan. To shi kenan fasaha shi ne labarin ya inganta. Fasali a da ji wannan magana. Ina misalin wannan وكل shi من ne misalin sa kamar yadda za a sa- samu haduwar haiwan haila da janaba mace ce ta tashi da janaba za ta yi wanka kafin ta yi wanka sai yana da mata ya ga ya ba cin wanka kuma sai ta zauna in ta samu tsarki to sai ce wanka guda daya sai ce niyyar jaraban nan da hailan nan baki daya in kuma ce niyyar ɗaya ta manta ɗayan hasala wankan nata ya yi sai da tsawar abala ne domin dukkaninsu a tsaharatu ake yi ake yi. kuma dukkaninsu wato ainihin wato kari ne babba dukkaninsu kari ne babba jarabar da haila kari ne babba a kasar su tsawa abin da ake nema tsarkaka in an yi ɗaya to tsarkin ne ya samu da ɗaya in ta yi wancan jarabar ta manta hailar to ta manta niyyar haila to ya yi in ta yi kwace niyyar haila ta manta jarabar ya yi ina fata an gane wannan ko to haka to duk irin waɗannan sai wato sun shiga kenan kamar yadda kai ma yin ga hada shi karami ga hada shi babba ba ka da lura ga kuma ka hada da shi babba to shi kenan sai ka zo wankan jaraba to wankan jaraban nan ya shigar da alwala shine babban riga ka isarwa wando kenan sai da haka shine dai mai haifi mai ake nufi baki daya dukkan su dauke hadisi ake nufi sai da haka alwala dauke hadisi ne wankan ma dauke hadisi ne wannan hadisi karami wannan dauke hadisi babba to an yi babban ya dauke wa karamin shi ba to to dukkan waɗannan wato su ne abubuwan da wato ita ita kaida da ake nufi kenan kamar yanzu yadda za a samu a sallah ne kiran farwa ta mai mutu akan ta a nan kayi rage a nan kayi kari a nan kayi kaza nan duk da shi a tsaron ba to ba za a zo a ce to shi kenan sai yi sujada da wani to farko ya kara sujada da mantuwa ta biyu ya kara sujada da mantuwa ta uku ba a'a sauran yake guda ɗaya shi kenan da sabon amala ne ai aikin dama jinsi ɗaya ne abu ɗaya ne dama to duk wannan shi kenan ya ɗauke masa kamar mutumin da misali a kazafi ya yi kazafi an iya kawo shi sai ya yi ma kazafi ka ce ba zan ba zan yadda ba sai ka kai wa shari'a ta ne ka kai kara shi kenan sai aka zo aka kama shi za a ce a yi marar kazafi gabana sai gabana na sai da hajiya kansa da ya ga wani hanya ya ce wannan ma fashin gini ka ka kai kara kenan ka ya yi wani ce wani kaɗan shi da ya ce kamar kai ma karawo ne ka ga dai hajjoji sun shiga don an ji hajji dai za a yi masa ba za a ce da wancan da farko da wanda yake barawo da wanda yake kaza ba ai jinsi ɗaya ne ba a rubu ga ki dai haddin kafa ki zai to sai ya zama haddodin ya shiga kamar mutumin da a ramadan ya ci abinci ya kace zai kafara to sai sai ya da zama ya kace zai kafara sai dora da sabin hukuma sai to shi kenan ne wannan kafara zai guda ɗaya shi in dai a rana ɗaya ne in ba wani rana ne a rana ɗaya ne biyu aikata waɗannan to za mu aika fara kasawa da duk dai ba da ke bi kafara dai wannan rana ɗaya da ikar ya tsara mubarak na to wannan shi ne ma'anar da tsawon abalani to akwai misalin sa misalan sa da yawa shi ma wa kullu mashghulin la yushaggalu wa kullu mashghulin fala yashghal dukkanin wanda yake wabin shigaltarwa da wani aiki to fala yashghal ba kuma za a shigaltar da shi da wani sa ba wanda ba jinsin wannan aikin bane ba za a shigaltar da shi da wani sa ba eh ma'ana fala yashghal ba za a shigaltar da shi da wani abu wanda ke muskinu ba daga wancan aikin nasa eh amma in ya zo gare ba ne ya zo ina ma gini ina sai ana cilla masa kasa ina ya ba kace yawa da ko ka samu rijiya kuma ana to wanne zai yi maka kenan kai abin da ka dauko shi ne ba gini to ba ku za a shiga cikin shi da ainihin hakar rijiya ba ina ba ta gani shine ma da yake misali shi ne kai da shi ake cewa al-mashhudu la yashhadu eh shi wanda yake a mashigar cewa ba kuma za a shiga cikin shi da wani abu ba daban eh misalin hulmar hulmi misalin sa abin bayar da jingina ta sa kamar yanzu idan mutum wato ainihin ya bayar da jingina ya ba da jingina gidansa da wani mutum jingina ka bayar to yanzu bai halatta ka zo kuma kuma ba da shi jingina da wani mutum ba da ba ka ba da jingina gidana ka karbi dubu ɗari ka ba da jingina gidansa ka karbi dubu ɗari to bai kuma halatta ka tafi wajen zaidu shi ma karɓo dubu ɗari kace masa kuma wannan gidan shi ne jingina ba domin ai ka ɓata haƙƙi na kenan yanzu ya zama jingina gare mu ni kuma ya jingina gare ni ka gani yanzu nawa ya ɓaci kenan ya ce ai wannan gidan mashagulun ne da rahani ai an jingina wato ya shi an shigantar da shi da jinginan mutum da farko da haka fala shi kabu da gari ba kuma za shi da shi da wata jingina ta ba domin idan aka bashi to kuma an ɓata nirawa aiki an ɓata ta jingina kenan to sai a ce almashahuru la yushriku amma da a ce mutum ɗaya ne da ka bani gidanka ka karɓi dubu ɗari sai ka dawo kace to ƙara maka dubu hamsin idan ai jimina ba ta bashi bane ko domin ni din da ya gida har yanzu ina hannu na to ya halatta ya fi ko baka da za kuma cewa ƙara wata mutum ɗin sai in ta baka har sai an je daidai kuɗin gida to daga nan ba zan ƙara maka ba domin ga rakar rahama kenan jinjina ta kulle ma'ana ta kulle shine ba zan ba ka abin da zai zama ya haura abin da yake jinjina a kullum sai ya sai kuma jingina amintar da haƙƙi ne kuma idan da za mu husuma jinginan ita ce za ta shaida bisa abin da aka bayar da zai da da da da da zai ka ce misali kai abin da ka karba a waje na kace ai abin da ka karba wato kai abin da ka karba wato dubu biyu ka karba sai aka ce to ni kuma sai na ce a'a ai abin da ka karba a waje na ai dubu ɗari biyar ka karba kai kana da awar dubu biyu ni na da awar dubu biyar to idan aka je wajen alƙali to faru hannun shahidi jingina ita za ta shaida sai a ce me aka ba da jingina sai ya ce a gida na na ba shi jingina ya ce ai ku ba yadda za ka ɗauki idan ka ka ba da shi a cikin jingina dubu biyu lalle ya tabbata dubu ɗari biyar su ne yin karɓa da haka in kana son karɓar gida sai ka ba shi dubu ɗari biyar ɗin a ga yadda jingina sai shida amma da za a ce misali ya ce ai dubu ɗari ya ce dubu ɗari da ya karba sai aka ce to shi kuma ya ce a ai dubu biyu ya karba muka je za a gani to me ya jingina ta ai hamsa biyu na bashi to kai hamsin ya za a yi kama da dubu ɗari biyar a baka hamsin ɗin dubu biyu saba'in da wasu shara arba'in dubu ɗaya ba da ɗari biyar to wannan jinkina ta yi shaida cewa dubu biyu an karɓa sai a sai a sai a umarni biya dubu biyu ya karɓi ainihin wayar ta kasan jinkina ta yi shaida ke an fara da ko to shi yasa to ita jingina ba ta kullewa idan wato kullewar ta shine ba za ka bada abin da kana ba in ina karba ya ba ka abin dubu biyu ya karbi dubu daya ya kara dari biyar ya kara dari biyar daga nan to ba ku zancen zai ka kara masa wani abu a'a yanzu abin da kuma zai yi biya ka ka karbi abin da ya baka dinnan to shi ne ta shi kullu shi kullu dan haka yanzu da mutum zai zama ya sai da gida kamar yadda ake yi sai ka fata kai a gida ya karbi ijara shekara ɗaya za a yi zai shekara amma ya yi wata shida ya zama kuma kasai da gida ya kasai da gida to idan ka bayyana wa shi ne siyan cewa to wannan gidan ba akwai dan haya wanda na karbi kuɗin sa na shekara guda saboda haka zai kara su wannan wata shida din nasa iyadda to shi kenan a nan ai kaga ba a da wasu gudu ba a shigar sai da shi da wani abu ba to ya halatta siya sai da gida amma in ban gaya masa ba kawai aka zo a da gida dan haya ina ciki ba alhali ba dan haya za a ciwo wani aka aka kawo da goji to sai a ce al-mashghul la yakfur yanzu gida an shigar da shi da ijara to ba yadda ko za a shigar da shi da bai sai a bari ya karasa muddarsa ya fita sannan a sai da ainihin gida da ya sa fasa gane ko to shi da ka'ida al-mashghul la yakfur haka haka malamai suke kiran wato wannan ka'ida ga malamai amma kaga yanzu inda za a ce shi wanda yake hayar a gidan shi ne tsaya an kulle shekara zai zai yi wata biyu sai kuma zai sai gida a shi gina ai ai kaga yanzu ba cewa ba shi ba shi fitin shi biyu da kuma dama shafi ya zama abin da zai tsare yadda abin da an kulla da farko
wal mustaqbalu wani haka nan kuma abin hubus ta ba abin da hubus ita ce wannan gidan na sun ya shi hubus ne ga malaman hadisi duk wanda yake malaman hadisi to ya zauna iya mutar to kuma shi kenan kuma malamin hadisi ya shiga sai kuma kawai da zo kuna kawo kuma wani alamun masu ciwo da kuma ya kawo alamun sai mace a almashin kullu ai da dai a ce a garin nan duk ba wani malamin hadisi sun kare ne shi wanda ya shiga ya mutu wani ma ya shiga ya mutu yanzu ya mutu babu cikin alamun mumi da shi kenan sai a shiga shiga zuwa ga alamun ma amma mutukar akwai wanda yake malamin hadisi muka shi a ciki to sai a ce almashin kullu la shiga
ومن يعد عن أخيه واجبا wanda yake bayar da wani haƙƙi wajibi da yake kan dan uwansa to lahun to ya samu ya iya komawa misali ba je ya nemi wannan haƙƙin daga wanda ya ba biya wa haƙƙin inda ba in ya nufa haka za mu sani shine kamar idan mutum ya zama ya biya wa mutum wani haƙƙi da ke kansa kamar bashi kenan ko kuma wani belin sai dai to idan ka yi dan Allah to ba da ba da ya ba ba da na tsaya wajen Allah in kuma ka yi ne da niyyar ya biya ka to kana da damar ka je ka nemi ya biya ka wannan haƙƙin naka ko da ku ka biya din ba tare da izinin sa kamar yadda ke ba iyalinsa babu abinci ba san ma ina yake ba shikenan ya ka rika aika wa iyalin naka da kudin abinci a matsayin karamar kudancin sa ka ga wasu tuma ya zasu ya ka rika ci da su ka rika ci da su ashe akwai littafin da kana rubuta kana rubuta duk abin da ka ba su duk sanda ya bayyana sai ka miƙa masa ne sai ka sai ka miƙa masa ko da so ya kashe abin da ya ko da kuma shi ne ya ce ainihin ka ba su ba dan ba za mu tsaya hakan ba to da haka duk wanda ya bayar da wani haƙƙi wanda ke wajibi a kan ɗan uwansa to idan ya tafi ya ba da shi da wani lillahi da ta tsira wajen Allah amma idan ko ya nufi cewa zai koma zuwa gare shi ya karbi abin da ya bayar na haƙƙin nan wanda yake kansa ya soke masa to ya ce koma ya karba ko da kuma shi ne sai ba amma in kuma haƙƙin da ake bukatar niyya shi a ciki to ba zai ba zai yi ba sai da izinin kamar zakka ka ce to ai ga haƙƙi ne wajibi akan su na zakka sai bai yi ba sai kai ka duba a banki sai ka ga ai kuɗin sa ainihin miliyan kaza ne sai ka ga ai wa kuɗin ka zakkar wani miliyan kaza ne kafin da ta kama sai ka je ka biya ka je ka koma da zakka to wannan ba ce ba eh ba ce ba ina fata an gane ko eh ba za a fita mutum da a ainihin zakka ba ba tare da yayi niyyar zakka ba kuma ya yi izinin cewa a fitan masa wannan ba zai yi ba to wani misalan a irin waɗannan su ba da dama dukkan waɗannan da ake ji akwai ka'idoji da yawa waɗanda aka gina akan wato ainihin akan su eh an gina ka'idoji da yawa akan su ko da ka fara shi ma eh, azumi ya kama shi wato wato na kafara shi ke da zai kafara ban gaya masa ba shi ka sai jiro ko zai gaba mutum kace kayi masa su ba shi ba sai ya sai ya zama da niyyarsa sai ya san ana masa kafara din kuma sai ya ki ni ya fita masa din
والواجب الطبيعي wal wajibun tabi'u نعم.
an ji yani kaga wajibun tabi'i wato abubuwa ne guda biyu akwai abin da ake kira alwajibun tabi'i akwai kuma alwajibun shar'i wajibun tabi'i wasu abubuwa ne waɗanda suke hanawa a aikata wani abu sani da ana kyamar abin ta fuskar ɗabi'a kamar yadda wa- wato wajibun shar'i wasu abubuwa ne masu hanawa a aikata wani abu sani da ne saboda shari'a ta hana wannan abu. wancan ana barin abin ne saboda ana cin sa a dabi'a wannan kuma ana barin sa ne saboda ana shari'a ta hana aikata shi to wannan shine wajibu tabi'i da wajibu shar'i to wajibu tabi'i abubuwan da za su hana an siyani ga barin asaba Allah to wannan matsayin su karwajibu shar'i ne da suke da wajibu shar'i dan haka babu bambanci bila da Qur'ani babu wani musu anan akwai abubuwan da wato Allah subhanahu wataala ya san rai tana son su tana marmarin su to sai Allah ya saukar da shari'a aka bayyana hukunci cikin waɗannan abubuwa kamar yanzu misalin giya da larabawa a bashi mai daɗi a bashi wanda suke so suke abin nan sai Allah ya bayyana cewa giya haramu ce wanda ya shafi kuma da hajjinta kamar ɗaukar abin da ba naka ba duk abin da ya suke koransa sata abu ne wanda ne suke son sa to sai shari'a ta zo ta bayyana cewa wannan abun ba haramun ne kuma wanda ya aikata ga hajjin da za a yi masa kamar zina da shauran dai waɗannan gabaɗaya to kaga wannan shi ake kira da su ake kira wazu shi to a baka wazu ɗari wanda su Allah bai bayyana wani haddi a kansu ba domin kai kanka ma ba za ka aikata ba domin ɗabi'a ka tana ki yanzu alƙur'ani ko a shari'a baki ɗaya akwai hukuncin wanda ya cika shi ba ya taɓa wanda shi ko ba ta ba an san ba wanda zai ci shi zama sai an yi bayanin cewa in an ci hukunci wanda ya cika shi ko a dake shi ko a yi masa haddi kaza ko a yi masa kaza ba ta yi wannan ba to wannan da ba Allah da bayyana haddin ba wani dan bakka da wani da biyu to kar ka ce ba kasancewar shari'a ba da faɗa abin da za a yi wanda ci ba ka ce to ai ba haramun ba ne a kalwazu shari'a daidai yake wazu shari'a abin da shari'a ta hana hukuncin da in kai aikata shi ka samu Allah to shi ma haka waɗannan wazu da biyu wanda aka bar su din saboda kai kanka da ya zaka kyamu wasu da take iyaka to hukuncin su ma kenan ina ba ta gane ko to wurin waɗannan su ma na yawwa to lalle ko kamar wannan shi ai ba rufi bai da haramun ne domin da iske ne za ko shan jiza ai haramun ne ko cin abin da zai fitar da kai kamar a ce wannan guba ce wannan abu kan in an sha shi kana sha ne za ka mutu sai ka ce to shi kenan shan su halal ne لم ينهى إلى القرآن لا أكشي كرأشة أحاديثي لا أكشي كرأشة شيء يذكر مرمي إليه وانا فوزن لي وانا فوزن لي أكشي أمي إيه كشي أي كي هلن لي أشاشي تبي لي كشي أي باوي إلا أكشي بكرأ أشاشي على القرآن دو حديثي لأن أرسل وادو التبيعي تبي لأنا وادو التبيعي كو كمار وادو الشرقيني ده أبن دزي تفسد الأدب فلا تقول يأتيكم إلى جهنم زي حلقاتا ko ya cutar da kai ko ya su ai yi wani da biki an bakka ko ba a faɗi hajjin ko an faɗi hukuncin da ba an bakka da wani da biki ne ila ka wani da biki kuwa kal wani shar'i ne bila da kwani da babu musu kuwa a wajen malaman wato ai musulmi نعم. والحمد لله على bayan ya التمام ce to alhamdulillah dukkanin godiya ta ce masa ga Allah ala tabani bisa cikawa wato cika na wannan littafi wanda wani kuma ki zama godiyar da wanda ba tare da dawama filibadi a farkon littafin nan wani والختام fitani da kuma ƙarshen wannan littafi muna yin godiya ga Allah ثم الصلاة sannan والسلام salati على da Allah kuma ma'a sararin tare da kuma sararin sha'ifi wanda yake mataikaci wato salati wanda ke mai yawa nan da nan da nan da can to duk ya tabbata على النبي alal nabiyyi da wannan annabi wanda ba sai ba an faɗa ba shi ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san wanda ake yi وصحبه wasabihi da kuma sabansa والتابعين wadda jiki da kuma dukkanin masu biyayya ga wannan annabi da ya haɗa da magana su ayi masu biyayya ga wannan annabi tabi tabi ayi da tabi tabi ina da kuma mu baki daya Allah ya haɗa da cikin wannan ayatu a rafiya alhamdulillah wannan shi ne karshen shi wannan littafi kenan mun faɗa cewa za a biyar da littafin da zai bi wannan littafi shi ne wato ainihin lamar mutum kenan ila daruri wanda zai ba shi a cikin wani mutum